الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في السر والعلن فبتقوى الله عز وجل تصلح الأمور وتتلاشى الشرور ويصلح للناس أمر الدنيا والآخرة ثم اعلموا عباد الله أن غريزة العقل من نعم الله تعالى التي بها كرم الله بني الإنسان على كثير من مخلوقاته قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ويقول الله تعالى خلق الإنسان علمه البيان وأهل العقل هم أولو الألباب الذين أثنى عليهم بذكر أوصافهم النبيلة من التفكر في مخلوقات الله تعالى وذكر الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم والاعتراف بربوبيته تعالى وأحقيته بأن يعبد وحده لا شريك له فكرم الله تعالى الإنسان بالعقل وكرمه بالفهم ووجهه بالتدبر والتفكر فكان العقل من أكبر نعم الله على الإنسان به يميز بين الخير والشر والضار والنافع به يسعد في حياته وبه يدبر أموره وشؤونه به يتمتع ويحنى به ترتقي الأمم وتتقدم الحياة العقل جوهر ثمينة يحوطها الأقلاء بالرعاية والحماية اعترافا بفضلها وخوفا من ضياعها وفقدانها وإذا ما فقد الإنسان عقله لم يفرق بينه وبين لم يفرق بينه وبين سائر الحيوانات والجمادات ومن فقد عقله لا نفع فيه ولا ينتفع به فهو عالة على أهله ومجتمعه ومن أكثر الوسائل فتكا لهذه الغريزة تعاطي المخدرات والمسكرات فإن صاحب فإن صاحب المسكرات يشرب كأس خمر أو جرعة مخدر أو عند استنشاق مسكر أو شرب مفتر يفقد الإنسان عقله فينسلخ من عالم الإنسانية ويلبس قميص الإجرام والفتك والفاحشة فتشل الحياة وينسى وينسى السكران ربه ويضر نفسه ويمزق حياءه أيتم أطفاله وأرمل زوجته لما فقد, لما فقد من عقله أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وأن يقي شبابنا من التأثر بهذه المخدرات والمسكرات أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Yan uwa muna godiya ga Allah muna yabo gare shi muna kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka ina jan hankalinmu baki ɗaya mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye Allah mu kula da haƙƙinsa a sirrinmu da kuma a bayyane lalle ita taƙawa da ita ce ko da ita ne al'amura suke gyaruwa da samun taƙawa sharri yakan tafi a neme shi a rasa da samun taƙawa lamuran duniya na mutane da kuma lamuransu na lahira ke gyaruwa bayan haka mu sani ya bayan Allah cewa hankali ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ɗan adam kuma da ita ya karrama ɗan adam ya fifita shi a kan da yawa daga cikin halittarsa. Allah maɗauki ya gaya mana, walaƙad karramna bani Adama, lalle haƙiƙa, mun karrama, mun darajta, mun ɗaukaka ɗan adam, muka ɗauke shi a sararin ƙasa da kuma a cikin teku, sannan muka arzuta shi daga daɗaɗen abubuwa masu tsarki halal. kuma muka fifita shi akan da yawa daga cikin halittar da muka halitta in ji Allah fifitawa ba ta wasa ba sannan Allah maɗaukaki ya ba mu labari da yake magana akan ɗan adam ya ce Allah shi ya halitti ɗan adam kuma ya ilmantar da shi bayani da bayanin nan ya bambanta daga dabbobi shi yasa dabbobi ake kiransu baha'im baha'im daga albuhumu albuhumu shine adamul qudrati ala ta'biri wal bayan in mutum ya zama ba zai iya bayani ba shine ake cewa buhum shi yasa ake ce musu baha'im dan adam kuma Allah ya fifita shi da bayani khalaqal insan allamahu al bayan to daga cikin abin da ya fifita dan adam da shi hankalin nan da ya bashi shi yasa Allah maɗauki ya kira ma'abuta hankali ulul albab ulul albab waɗanda ya ba musu sune alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard tunanin nan shine ya haifar musu i'tirafi da tabbatarwa da Allah maɗaukaki shine mahallicin su shine abun bauta shi kadai ba a hada shi da kowa ربنا ما خلقت هذا باطلا subhanaka faqina azaban nar wannan duka sakamako ne na wannan hankali da Allah ya ba su na tuntuntuni da dubi da kuma lura da fahimta Allah madauki ya girmama dan adam da hankali ya karrama shi da fahimta ya ba shi dama yayi tunani da tuntuntuni da lura da fahimta da duba abubuwa farkon su zuwa ƙarshen su da hangen nesa da ganin me zai je ya dawo don haka sai zama wannan hankali da Allah ya baiwa dan adam yana cikin mafi girman ni'imomi da da su ne ake iya bambance alheri da sharri daga sharri da su ne za iya bamba da shi hankali ake iya bambance abu da zai cutar da abin da ba zai wato zai zai zama mai amfani da hankali rayuwar mutum yakan samu farin ciki da hankali zai iya gudanar da lamuransa shi yasa har a shari'a aka ɗauke wa marar hankali shari'a in aka ce wannan mahaukaci ne to babu zancen shari'a a kansa bai san abin da zai amfane shi ba zai ɗauki wuta ya damƙa la'alla ma ya sa ta a bakinsa zafin ne zai sa ya watsi in ya ji wani abu zai cuta zai cuce shi bai san ya hangi cuta ya kauce mata ba sai ta zo ta taɓa shi to kun ga hankali kuwa babu don haka ya uwa musulmi babu abin da bayan imani da musulunci da tsayuwa akan hanya da ya kai muhimmancin wato samun hankali a wannan shari'a saboda lokaci kar mu dade da yawa don haka ya uwa in aka ce mutum ya rasa hankalinsa to haƙiƙa ya rasa babbar ni'ima daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ya masa to daga cikin hanyoyi da suke ruguza su lalata su fatattaka wannan ni'ima da Allah ya yi wa ɗan adam shine shaye-shaye na ƙwaya da shan giya da tsotse-tsotse da shaƙe-shaƙe da duk abubuwan da ake yi wanda in an yi su suke gusar da hankali musamman a zamanin yanzu a da sai dai a ambaci giya sai a ce shurbi a ce sharibul khamri mai shan giya a zamanin yanzu ba iya maganar giya ce da ake kurba da baki ba da ake kwankwada ba a'a akwai abubuwa daban-daban da ake wato zukar su har ta kai yanzu akwai abin da wasu suna cewa a asuwaki ma ake sawa ana kaga mutum yana goge baki da shi ashe ashe wannan abun kwaya ce yake zuka tana taba shi a hankalinsa to duk waɗannan abubuwa suna gusar wa ɗan adam wannan ni'ima babbar ni'imar da Allah maɗaukaki ya masa kuma gusar da hankalin nan mummunan laifi ne a shari'a yana daga cikin abubuwan da shari'a ta wajabta a kula da su a kiyaye su a haɗa kai wajen kula wannan da su a haɗa kai wajen yaƙar duk masu lalata wa mutane su ni'imar hankali wajibi ne mutum ya kiyaye hankalinsa don mai ɗan adam zai sha abin da da kansa zai zo ya cuci kansa ɗan adam zai sha abin da zai mai da matarsa marar miji zai mai da ‘ya'yansa marayu sakamakon kashe kansa da zai yi ko bai kashe kansa ba ya mai da kansa ba shi da amfani za a ɗauki mutum a je in ma ya samu gata kenan a kai shi rehabilitation center wajen kulawa da irin masu ɗabi'a irin tasa a je a jefar da shi yana da ‘ya'ya ‘ya'yan nan sun zama marayu ba mai yin aiki ya samo musu abin da za su ci ba mai sa su a makaranta ba mai kula da su haka za su tashi saboda babansu ya lalata hankalinsa ya zama mashayi yana shan kwaya ya kuma lalata rayuwarsa Allah maɗaukaki ya tsare mu don haka duk abubuwan da ake amfani da su ko a sha ko a zuƙa ko a kwankwada ko a shaƙa da makamancin waɗannan da za su iya busar da hankali to sun shiga ciki ba sai giya ba ba ma buƙatar yanzu mu lissafa wani abun ma in ka lissafa shi ka faɗa wa wani a lokacin wani zai ce bari ya je ya gwada kuma a aiki irin wannan na hudu ba ba a buɗe wa mutane ƙofofin yadda za su je su ƙara yin zunubi sai a toshe musu su amma mutum ya sani duk abin da ake sha a gusar da hankali duk abin da ake zuƙa duk abin da ake shaƙa duk abin da ake kwankwada to ya shiga cikin wannan abu in dai yana gusar da hankali banda wannan mun sani a cikin nassoshin shari'a Allah maɗaukaki ya gaya mana ƙuru-ƙuru ba magana ce ta saɓani ba in ka kawo nassoshin shari'a a irin wannan faɗakarwa to dama za ka kawo ne domin tunatarwa ba domin cewa akwai wani mai ja da cewa waɗannan abubuwa haramun ba ne ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون wannan ita ce maganar Allah a cikin Alƙur'ani suratul Ma'ida ya ku waɗanda suka yi imani lalle giya kowace iri ƙwaya cannabis tramadol codeine da dukkan abubuwan nan da ake sa da wanda ma ban san su ba wanda masu yi din sun fi mu sanin su to dukkaninsu ka sa su cikin wannan wuri su ake nufi da alham sai Allah ya haɗa su da almaisir caca sai kuma ya haɗa su da al'ansab al'ansab al'ashiya allati tun sabu ibadatan laha min dunillah abubuwan da ake kafawa kafe-kafe da ake kafawa don a bauta musu da gumaka da autan duk abin da aka ajiye ana bauta masa wal azlam da kibau da ake yi na camfe-camfe da ake amfani da su wajen ƙuri'a a da a jahiliya to dukkanin waɗannan Allah ya kira su rijisun min amali shaitan ƙazanta ce na ayyukan shaitan Abdullahi ibn Abbas arwato daga gare shi yana faɗin cewa dangane da wannan rijisun min amali shaitan yana cewa lamma nazalat al-khamr lamma nazalat tahrimul khamri masha ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka rika tafiya ba'dihim ila ba'd faqalu hurrimat al-khamr wa ju'ilat illa lishirki ku duba ku ga fahimta irin ta sahabbai su abinda suka hango ma shine wannan abinda malaman usulul fiqh suke kira dalalatul muqarana shine ka ga girman abu sakamakon abin da aka gwama aka haɗa su aka faɗe su tare kun duba nan an faɗi giya aka faɗi caca ka iya cewa da giyar da caca matsayinsu ɗaya to sai aka gwama su aka haɗa su da al'ansab su ne abubuwan da ake kafawa don bauta su ne gumaka da makamantansu to a zo a haɗa da abin sha da kuma a haɗa shi da bautar gunki shine sahabbai suka ce kai lalle wannan abun yayi girma a ɗauko shan giya a haɗa shi da bautar gunki to lalle babban abu ne don haka shi yasa suka yi mamaki washe gari suka fito suna zubar da giya daga gidajensu saboda imanin da suke da shi da Allah da girmama Allah da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba irin mutanen zamanin yanzu bane ai wa mutum nasiha akan cewa Allah ya hana abu kaza amma a lokacin za ka ga yana neman yadda zai kauce yadda zai wayo zai wa shari'a wayo yana zuwa gun wani malami wai mai sauƙi-sauƙi ko zai halatta masa ai ina jin kaza ma ba zai shiga cikin wannan ba duk abin da zai gusar maka da hankali to ya shiga cikin alhamrun nan kuma haramun ne ka nesance shi ya'yan uwa musulmi kamar da na sani kuma kuka sani maganan nassoshi akan wannan ba sai an karanta da yawa ba aya ɗayan nan ta ishe mu daga alkur'ani الإمام البخاري يروي حديثي دقى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه yana cewa yayin da aka yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙoƙo guda biyu ɗaya giya ce a ciki ɗaya kuma nono ne a ciki sai ya duba kowanne daga cikinsu sai ya ɗauki nono ya kyale giya shine mala'ika jibrilu yake cewa alhamdulillahi allazi hadaka lil fitrati yabo da godiya su tabbata ga Allah wanda ya shiryar da kai zuwa ga fitra fitra ita ce kintsin da Allah ya kintsa dan adam ya gina shi a kai na fifita alheri da fifita tauhidi da gabatar da da'a akan abin da ke sharri ko shirka ko duk abin da abin da Allah baya so sai mala'ika jibril ya ci gaba ya ce, Walau a khaltar hamra inda ka ɗauki ƙoƙon giya ga wat ummatuka, to da al'ummaka sun taɓe sun halaka, gaba ɗaya da sun taɓe sun kuma ɓata. Wannan ya nuna mana, ashe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne jagora wajen tafiya akan fitra, ya ɗora mu akan hanya, mu nisanci abin da yake kawar da mutum ne daga fitra. da haka duk mutumin da zai gusar da hankalin da Allah ya bashi to ya karkace daga fitira da kuma abin da Allah ya gina shi akai na alheri al-Imam tabarani ya ruwaito shi ma da isnadi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ahadin yashrabuha fatuqbalu lahu salatun 40 layla babu wani wanda zai sha giya ko ya tsotsa abin tsotsa ko ya zuki ko ya shaki abin da ake shaƙa hankalinsa ya gushe da zai sallar kwana arba'in kuma a karɓa ma'ana sai ya yi sallar kwana arba'in ba a karɓa ba kuma fa ba a ce ya sake sallar ba ya yi ta ya sauke farillar da ba a neman ya sake amma ya yi hasarar ladanta baki ɗaya da ka ya kai bawan Allah da yake tsotsa-tsotse da kuma zuke-zuke da shaye-shaye ka nisanci wannan abu zai lalata maka duniyarka zai nana- zai kuma lalata maka wato lahirarka sannan ya ce wala ya mutu wa fi masanatihi minhu shay illa harumat biha alaihi aljanna mutum ba zai mutu ba alhali a cikin mafitsararsa akwai guntun wannan abu na giya to sai face an haramta masa shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in mata fi arba'ina laila mata mitatan jahiliya da zai mutu kuwa a cikin waɗannan kwanaki arba'in to ya mutu mutuwa irin ta jahiliya ba shi da rabo duniya da lahira Allah ya tsare mu a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da giya da duk abin da ake sha na kwaya ya tsine wa mutum goma da mai tatsa da sauransu na san duk kun san wannan hadisi da wanda yake tatso ta domin idan ana magana ne kamar burkutu da ake jikawa shi hatsin ko abin da ake yi da shi ake tsimawa mai tsimawar yawa to shi wanda ya tsima da wanda ya surfan da wanda ya duk abin da aka yi na aikin giya akan wannan har ta fito a matsayinta na giya to ya shiga cikin wanda Allah maɗaukaki ya tsine masa da haka duk mutumin da yake sai da giya ko yake sai da ƙwaya ƙwayar da ake sha kuma a gusar da hankali to tsinannen mutum ne in ji manzon Allah sallallahu Allah kuma ya tsine masa ya rabu da rahamar Allah in dai aikinsa kenan da haka babu macuta mutane irin waɗanda suke sai da ƙwayoyi ƙwayar da aka san aikinta kenan musamman waɗanda aka san'anta su yanzu yanzu akwai wadda in mutum ya shata shaƙa ɗaya kawai zai shaƙa sai da kuga yana burburwa an yi sallama da ɗan adam shi kenan ya fita daga ɗan adam yana tafiya bai san inda yake tafiya ba ya shiga kwata ya kwanta ya wanka ya ɗebi ruwan kwatan ya kurɓa yanzu ina ɗan adam an raba shi da hankalinsa sakamakon wannan abu to abin da zai tsorata ka shine irin yadda wannan lamari ya zo ya katutu a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar musulmi al'ummar arewacin Najeriya musamman na yi bincike a website na NDLEA hukumar yaƙi da fataucin ƙwayoyi da kuma abubuwan sha abin da na gani ya firgita ni musamman kuma in kana magana akan jihar mu ta jigawa dan abin da na samu ma ya kai shekara hudu shekarar dubu biyu da sha takwas saboda shine iya abin da yake ƙarshe yanzu a wannan wuri daga cikin abin da zai tsorata ka in ka kwatanta adadin lambobi da aka ambata dangane da waɗanda aka kama a kan shan ƙwaya to abin zai tsorata ka ba duka jihohin zan ambata ba amma abin da ya shafi wannan jiha tamu mai albarka da kuma wasu jihohi na arewa zai tsorata ka sosai musamman a waccan shekara da na ambata adadin mutanen da aka kama su kuma na san irin waɗannan abubuwa report da ake rubutawa na ma'aikatu wani gun ana yin editin wani abu ana dai sa wani abin dai da hankali zai kama amma galibi mafi yawa abin ya fi ƙarfin haka to iya abin da aka ambata an ambaci da jihar borno da jihar jigawa da jihar katsina su ne sama da kowace jiha wajen adadin waɗanda aka kama a ƙwaya duk najeriya a jihar jigawa mutum bakwai. borno ɗari shida da mutum ashirin da biyu katsina ita ce mafi gaba ɗari takwas da sha tara yana nan ba magana ce ta wani ne ban labari na sirri ba yana nan duk mai so zai iya bincikawa amma ya duba wannan shekara da na ambata wato shekara ta dubu biyu da goma sha takwas akwai tsoratarwa akan wannan ko babu adadin mutum nawa ne muke ma da su in ka kwatanta har abin ya kai ga jihar jigawa a ce an samu wannan abin tsoron adadin waɗanda aka kama da maganar ƙwaya wanda a lokacin da kaga dai girman Kano da yawan Kano amma a ce mutum hudu, a ce jigawa tafi Kano wannan abun ko ya zama ba daidai bane kuskure ne in kuwa daidai ne ba kuskure bane to akwai tsoro sosai akan halin da muke ciki suwaye suke zukar wannan abu suke shan sa suwaye masu kawo waɗannan abubuwa cikin ƙauyukanmu suke sayarwa waɗannan abubuwan a ina ake samun su kuma hukumar wannan abu ba zan ce ba su sani ba tun daga shi su suka kawo wannan figures suka ambata me ake yi na mataki masu unguwanni dagatai hakimai 'yan sanda ma'aikatan tsaro marasa uniform da kuma masu sa uniform duk me ake yi in fa aka daɗe shekaru suka zo nan masu zuwa da yawa in wannan adadin ya ninka ya ƙara ninkawa to ba mu san fa irin mutanen da za mu samu ba yaranmu ba za su iya zuwa makaranta su yi karatu domin ba a karatu ba hankali in adadin masu shan kwaya a kan duwatsun nan da muke da su kawai ka je ka binciko ka gani yadda ake samun masu zuwa su sha kwaya su makale su ɓuya su sakko kuma su ne za su haura gidan mutane a yi sace-sace domin dole ne in mutum a dikshin ya kama shi ya zama ya saba da sha jikinsa ba zai tafi ba dole sai ya zuƙa lokacin shan ya yi sai ya sha to kuma duk inda zai nemo kuɗi to zai nemo su kuma waɗannan masu yawo da ƙwayar suna sayarwa dama babban abinsu shine cinikin wannan abu kuɗi suke samu mai yawa ba sai na ambata mana ba a cikin shi wannan inda na samu wannan information sun ambaci irin kuɗin da aka karɓa a hannun mutane da irin kilo-kilo kilo abinan dubu ɗari biyu da sittin da bakwai kilo na ƙwaya heroin da menene a ce a shekara guda aka kama kaga ton ton ton da yawa kenan duka kuma a cikin wannan ƙasar tamu wani ana shirin a fita da shi ƙasashen turai wani ƙasashen larabawa wani kuma a transit aka kama su akan hanya ya jama'a dole ne mu tashi tsaye ba magana ce ta a bar wa NDLEA wannan aikin ba dukkaninmu sai mun zama ma'aikatan NDLEA mu taimaka musu wajen yakar wannan abu suwa ake cuta ne ‘ya'yanmu ne kuma abin takaici abin har ya shiga ga ‘yan mata ya shiga ga matan aure ka ji labarin yadda a gidaje ake sayan wannan abubuwan da ake sha mutum yana zaune bai sani ba ashe matarsa ‘yar kwaya ce bai sani ba garin cewa damuwa ta yi yawa tashin hankali ya yi yawa rashin aiki ya yi yawa talauci ya yi yawa sai mutum ya ga wai hanyar da zai maganin wannan bakin cikin ita ce ya ɗauki wannan abu ya sha alhali yana sha kuma ya rasa wa kansa hankali ya rasa wa kansa mutuntaka da ɗan adamtaka duk yadda za a iya gyara shi abu ne mai wahala muna roƙon Allah maɗauki ya tsare mu na faɗi wannan abu ne ba dan wani abu ba sai dan a tsorata a razana a dawo kan hanya kuma masu aikata wannan abu su daina su tuba musamman wanda suka fi hatsari su ne masu shigowa da ita a tashi tsaye a bibiyi masu sai da magunguna a sa ido me suke sayarwa mutane duk wanda aka samu yana sai da waɗannan abubuwa ba sai ka bari ma'aikata sun kama shi ba in kuna da labari ku da kanku ku je ku kai ƙararsa a zo a kama shi mun sani ana yin abubuwa da yawa na a ce wani ya ba da kuɗi an tsallake an kau da kai ba a gan shi ba ko an ƙi ganinsa duk waɗannan abubuwan in akwai ƙungiyoyi na taimakon gari da kuma ƙungiyoyi na samari da za su zuba ido su haɗa kansu su ga cewa sun yaƙi waɗannan abubuwa ba bari zai mutum kowa ce ba ruwansa ba ai ba a kaina ba ne wataran ƙaninka ne wataran yayanka ne wataran kuma baban wani ne baka san kuma inda abin zai tsaya ba muna fata Allah subhanahu wataala ya ƙara tsare mu Allah subhanahu ta'ala ya tsare mana waɗannan samari Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقك الله كتري من سمارم Allah ka kintsa su, Allah ka dawo da su kan tafarki, Allah ka sa su daina wannan shaye-shaye, ya Allah muna roƙonka duk masu cinikin ƙwaya a wannan ƙasa tamu, ya Allah ka ruguza su, Allah ka lalata cinikin nasu, duk inda suka ɓoye wannan abu Allah ka kai gobara ta lalata wannan dukiya duk yawanta duk asarar da za su yi Allah ka ƙara musu hasara duk wanda yake ake haɗa baki da shi daga cikin ma'aikata da shugabanni don yaɗa wannan abu muna roƙon Allah ya kawo ƙarshensa ya zama cewa bai ci gaba da cutar da mutane ta hanyar aikinsa ba Allah ka shiryar da waɗanda za su shiryu waɗanda kuma ba masu shiryuwa ba ne Allah ka ƙara fidda su da nesanta mummunan tasirinsu akan al'umma wa akhiru da awana anilhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salati